الحمد لله الواحد القهار العلي الجبار المتفرد باسمه الأسماء والمختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس من دونه منتهى ولا ورائه مرمى الظاهر لا تخيلا الظاهر لا تخيلا ووهما الباطن تقدسا لا عدما وأسبغ على أوليائه نعما عما وأرسل فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما وذكاه روحا وجسما وأتاه حكمة وحكما وآمن به وصدقه من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما صلى الله عليه صلاة تنمو على آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد عباد الله فإننا في زمن قد تلاطمت فيه أمواج الفتن وتحير في ظلمائها أصحاب, أصحاب الأقول والفطن فتن تدأ الحليم حيران التبس فيها الحق بالباطل وإن من أعظم تلك الفتن ضررا وأشدها على الناس وقعا وخطرا سفك الدماء الحرام بغير حق وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي فتن في آخر الزمان يكثر فيها القتل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل القتل الحديث أخرجه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل الحديث رواه مسلم وقد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة القتل والتساهل فيه والتهاون في سفك دماء الأبرياء إنه لأمر خطير ما نرى ونشاهد من قتل وسفك للدماء في بقاء شتى وخصوصا في شمال نيجيريا من الإرهابيين وقطاع الطريق والمختطفين من أجل الدنيا لا تدوم ومن أجل مناصب حتما ستزول ومن أجل الانتصار رأي أحد من الناس ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها المؤمنون عباد الله ومن هنا كان لابد من بيان شدة حرمة الدماء المعصومة وتحذير المسلمين من التساهل في الدماء فمن ذلك أن الله قارن القتل بالشرك به وتوعد عليه بمضاعفة العذاب والخلود فيه مهانا قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم جعل الله من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا وقال سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أيها الأحباب لقد وعد الله كل ظالم سفاك متعطش للدماء بنار تلظى نار لا تبقى ولا تذر نار تطلع على الأفئدة تلك الأفئدة القاسية المتجبرة التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يا له من وعيد تنفطر منه القلوب وتنخلئ من شدته الافئده وقد كان ابن عباس حبر الامه رضي الله عنهما يرى انه ليس للقاتل من توبه عن سالم ابن أبي الجعد قال كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره وأتاه رجل فناداه يا عبد الله ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا فأجابه عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال الرجل أرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى قال ابن عباس ثقلته أمه وأن له التوبة والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول المقتول ظلما يجيء بقاتله يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده متعلقا بالقاتل وأوداجه تشخب دما يقول يا رب سل هذا لما قتلني يا رب سل هذا فيما قتلني وعيم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان أيها المسلمون إن عظم حرمة نفس المؤمن بلغ حد الذي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق رواه ابن ماجة والبيحقي وزاد في رواية آخر ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن اشتركوا في دم في دم مؤمن لأدخلهم الله النار الحديث حسنه الألباني رحمه الله أيها المسلمون ومما بين عظم حرمة الدماء ما جاء من التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى ولو كان من باب المزاح قال صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه الحديث رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من حمل علينا السلاح فليس منا أخرجه البخاري عباد الله لقد شدد الإسلام على أمر القتل وعظمه ولم يعصم دم المسلم فحسب بل عصم دم المسلم ودم الكافر فحرم فحرم الاعتداء على من امنه المسلمون فقد اخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما قال ابن حجر رحمه الله والمراد, والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء بعقد جزئية أو هدنة مع السلطان أو أمان من مسلم اعلموا عباد الله أن القاتل يعيش حياة ضنكا مليئة بالهم والغم والحزن وإن أظهر الفرح والقوة قال ابن القيم رحمه الله ما من قاتل إلا ويبتلى بالغم ثم ذكر قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فليتذكر أولئك الظلمة القتلة يا قتلة النساء والصبيان والشيوخ أن الدنيا قصيرة وأن الموت آت لا محالة وإن إسرافيل قد التقم القرن ينتظر الأمر من ربه لينفخ في الصور وإن الوقوف بين يدي الله حاصل لا محالة ماذا أنتم لربكم قائلون ماذا أنتم لربكم قائلون إذا سألكم عن دماء الأبرياء فإن الدماء هو أول ما يقضى عنه بين الناس يوم القيامة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانا مسوء البركة خطبا متير ذات تتوناني جمدا في تنتنو da suke faruwa ko suka mamaye duniya gaba ɗaya fitintunu ne ko da yaushe ta yau ƙara ƙarfi take da zafi sama da ta jiya ta jiya ta fita shekaran jiya zafi ta gobe kuma ta fita yau zafi fitintunu ne kamar yankin duhun dare dare yana ƙara shiga duhu yana ƙara mamaye gari fitintunu ne da sun mamaye kowanne sashi da loko da saƙo a duniya babu inda ba su shiga ba fitintunu ne da suke da alaƙa da addini da rayuwa gaba ɗaya fitintunu masu tafiyar da imani fitina mai tafiyar da dukiya fitina mai tafiyar da rayuka 'yan adam sai dai 'yan uwa ɗaya daga cikin fitina mafi girma mafi haɗari a rayuwar da muke ciki a yanzu shine fitinar kashe-kashe ɗaukar rayukan mutane ba tare da haƙƙi ba zubar da jinin musulmi da ƙananan yara da mata da tsofaffi da masu ibada da wanda suke kasuwa ba tare da sun yi komai ba ba tare da sun yi wani abu ba fitina ce da ta damu mutane a duniya gaba ɗaya sai dai mu babban abin da ya fi damunmu ya fi mana ci mana tuwo a ƙarya shine abin da yake faruwa a arewacin najeriya na kashe-kashe babu gaira babu dalili kashe-kashe ya mamaye ko'ina kullum kawaye gari sai ka ji labarin azubar da jinin bawan Allah kullum ne idan kawaye gari sai ka ji an kashe wani sai dai idan baka waye gari ba sai dai kuma idan baka sauraron abin da yake faruwa yau da kullum a cikin duniya amma sai ka ji an kashe mutum ka ji an ce aboki ya kashe abokinsa mace ta kashe mijinta uwa ta kashe ɗanta wa ya kashe ƙaninsa haka za ka rinka ji yara akan titi akan su karɓo ka sai su zaro makami su taka ka mutu nawa aka yi a cikin garin nan akan waya ka ta dubu talatin ko ta dubu ishirin ko ta dubu arba'in sai yaro ya zaro karfe mai kaifi ko mai tsini ya soka maka a ciki ko a wuya mutane dubu mutane ne suka mutu a cikin garin nan akan wani abuwan yan uwa kashe-kashen da ya fi waɗannan haɗari gaba ɗaya kuma shine abin da yake faruwa a wasu garuruwa daga cikin arewacin najeriya yan uwa na 'yan bindiga daɗi ko kuma masu garkuwa da mutane ko 'yan ta'adda abin da yake faruwa za a shiga gari ko ƙauye a je a tashi garin haka kawai ba su zuba ba su gani ba mutum sama da ɗari kowanne a kan babur babura sama da ɗari kowanne babur akwai goyon mutum biyu ko uku a kansa kuma kusan kowanne babur akwai bindiga za su shiga ƙauyen da ba su fi mutum ɗari biyar ko ɗari uku su je su buɗe musu wuta haka kawai su karkashe su a kashe ƙananan yara a kashe tsofaffi hatta jarirai abin samun su yake idan sun yi harbe-harben da suka yi suka kashe na kashewa bai ishe su ba sai sun bi gidajen mutane kuma sun samu su wuta wanda yake ciki ya ƙara sake yan ta'adda da 'yan garkuwa da mutane sukan fito kan tituna duk wanda ya zo wucewa su buɗe musu wuta su kashe na kashewa su kama na kama su shiga da su cikin daji a je kuma a rinka bayan nawa za a bayar a fanso mutum yanzu yan uwa kuna jin abin da ya faru a satin da ya gabata sallar juma'a ake kamar yadda muke sallar juma'a a garin zamfara irin waɗannan 'yan bindigan suka zo suka kewaye masu sallan nan aka buɗe wuta aka kashe na kashewa aka tafi da na tafiya cikin wanda aka tafi da shi aka garkuwa da shi da limamin da yake sallah a cikin ƙasar nan kuma arewacin najeriya yan uwa kashe kashen yayi yawa ko dabbobi ake kashewa ya kamata a juya a kalli abin da yake faruwa wallahi ko kiyashi mutum yake kashewa irin kisan da ake wa mutanen arewacin najeriya ya kamata mutum ya dan duba ya ce bari daga masu kafa su huta ballantana dan adam rai da allah maɗaukakin sarki ya girmama shi ya karrama shi shi sa yan uwa a wannan hali da muke ciki ya kamata kowanne ɗaya daga cikinmu daga cikin musulmi ya san girma da matsayin rai a wajen Allah maɗaukakin sarki ya san kuma haramci da narko da Allah maɗaukakin sarki ya tanada wanda ya zubar da ɗigon jini ɗaya na mumini ba tare da haƙƙi ba dole ne yan uwa kowanne ɗaya daga cikinmu ya san wannan yan uwa mu sani cewa waɗannan abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun washe ya yi ishara zuwa gare shi cewa za su faru ƙarshen duniya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito ya ce ƙarshen zamani ya taƙarabu zaman za a samu kusancin lokaci ya kasance kowa lokacin da yake rayuwa a ciki ya masa kaɗan sai ka samu kwana ɗayan da shine sati ɗayan yanzu sati ɗayan da shine wata ɗayan yanzu wata ɗayan da shi ne shekara ɗayan yanzu kowa lokaci mai kaɗan da an wayi gari sai ga dare yayi ya taqarabu zaman alama ce ta tashin alƙiyama ƴan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana ishara zuwa gare ta yace wa yulqa shuh sannan za a jefa muguwar rowa in aka ce ashuh ta fi albukhulu rowa ce amma rowa da take cikin zuciyar mutum ta kwanta tsananin rowa za a jefa rowa a cikin zukatan mutane masu dukiya kamar ta kashe su za su maƙe hannunsu su rowa su hana tare da cewa ga masu bukata malamai masu ilimi da yawa za su hana ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su su masu rowarsa masu sana'a da masu duk wani abin da Allah ya hore mutum za ga kowa rowarsa yake sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama su kaɗai ne ba sa rowa abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wannan yan uwa duk wanda ya kalli halin da muke ciki shi ma abu ne da ya faru yanzu ko kuma yana faruwa dan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa yakthurul harj sannan alharj zai yawaita ƙarshen duniya wannan kalmar ta alharju ita ce sai da sabai Allah ƙara musu yarda suka nemi ƙarin bayanin ta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah me kake nufi da alharj yace alqatlul qatl kisan kai kisan kai za a yi ta kisan kai za a yi ta kisan kai wanda ya kisa bai san abin da yasa ya kisan ba wanda aka kashe bai san abin da yasa aka kashe shi ba shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa la ya'tiyanna 'ala nasi zamanu wani zamani zai zo wa mutane la yadri al-qatil fi ayi shay'in qatal shi wanda ya je ya kashe wani idan da zaka same shi ka tambaye shi me yasa ka kisa bai sani ba shi ba sannan shi kansa wanda aka je aka kashe idan zaka tambaye shi me ka aka kashe shi aka kashe ni wallahi bai sani ba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zamani zai zo da hakan za ta faru yan uwa zamani ya zo ko bai zo ba zamani ya zo yanzu wallahi wanda shi kansa wanda yake kisan bai san ma abin da yasa yake kisan ba yanzu yan uwa kowa ya tambayi kansa da zuciyarsa ka dauki bindiga kawai ka je ka samu mutanen ƙauye mutumin da yake noma yake nama abin da zai ci da iyalinsa ka je ka bude mai wuta kashe shi me dalilin da yasa kai wannan me kake bukata idan dukiyarsa kake bukata ka zarabe bindigan nan ba za ka kora dukiyarsa ka tafi da ita ba ba zai ma taurin kai ba amma menene amfanin sai ka dauransa me ya amfanin sai ka kashe shi me ya amfanin sai ka ƙona gidansa kisa na wulaƙanci to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana ishara zuwa ga waɗannan abubuwa ƴan uwa mu sani cewa kisan kai abu ne mai girma abu ne mai haɗari a cikin addinin musulunci shi sa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai ya gwama tsakanin laifin da ya fi kowanne laifi girma a wajensa shine shirka da kisan kai laifin da idan aka yi shi mutum ya yi shi bai tuwa ba Allah maɗaukakin sarki ba ya gafarta masa shine shirka Allah maɗaukakin sarki sai ya haɗa su sai ya gwama su da sh- da da kisan kai don mutum ya gane cewa wannan laifin da aka haɗa shi da shirka ba ƙaramin laifi ba ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar yana bayanin wasu bayin Allah nagartattu sune sune ibadur rahman Allah maɗaukakin sarki ya jingina su ma zuwa gare shi ya ce bayina ne ni ar-rahman Allah ya ce su ne masu kaza masu kaza Allah yana jero mana siffofinsu da irin abubuwan da suke nagari daga ciki sai Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar su ne waɗanda ba sa kiran wani Allah a matsayin Allah ba sa yin shirka kenan sai Allah subhanahu wataala ya ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ba kuma sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe shi sai da haƙi Allah madaukakin sarki ya ce wala yaznun sannan kuma ba sa yin zina Allah maɗaukaki sarki cewa mai yaf'al zalika yalqa asaman wanda duk ya aikata wannan yayi kisan kai ko ya shirka ko ya zina yalqa asaman zai haɗu da sakamakon mugun sakamakon laifin da ya aikata na kisan kai Allah maɗaukakin sarki ce yudha'af lahu al'azab za a ninninka masa azaba wato duk mai kisan kai idan aka tashi masa azaba a cikin wuta ƴan uwa ta sha bamban da azaba da za a yi wa wanda bai kisan kai ba shi idan an masa azaba za a ninninka masa ita ne Allah madaukakin sarki ya ce yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyama za a ninninka masa azaba ranar tashin al-qiyama wa yakhludu fihi sannan zai dawwama a cikin ita wutar muhanan yana abin tozartarwa abin tabatarwa abin abin wulakantarwa Allah madaukakin sarki ya kyauta Allah madaukakin sarki har yanzu dan ya nuna mana ran mumini abu ne mai kima mai daraja a wajensa sannan yana da kimar da idan ka taɓa ran mumini kwalli ɗaya kawai daidai yake da ka taɓa ran duk duniya gaba ɗaya duk mutumin da ya kashe rai kwalli ɗaya kawai to daidai yake da duk ya kashe mutanen duniya haka Allah madaukakin sarki yace min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatala an-nasa jami'a haka Allah madaukakin sarki ya faɗa 'yan uwa ya ce dukkanin wanda ya kashe wata rai guda ɗaya ba tare da ta yi abin da ya kamata a kashe ta ba haka kawai don zalunci don ta'addanci don ƙetare iyaka ya je ya kashe wani rai Allah maɗaukakin sarki ce faka annama qatalan nasa jami'a ba ya kashe duka mutanen duniya ne dan uwaye zaka da laifin mutanen duniya gaba ɗaya shi yasa mutumin da ya fara kisan kai na farko dan gidan annabi adam dan gidan annabi adam alaihi salam da ya kashe dan uwansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yanzu dukkanin kisan da kan da za a yi tun daga lokacin kisan kansa har zuwa ƙarshen kisan kai da kisan kai da za a yi a duniya sai Allah ba shi sakamako na laifin na laifin kisan kan da aka kisan kai ɗaya kawai a duniya amma duk kisan kan da za a yi a duniya sai an ba shi sakamako saboda girman rai a wajen Allah madaukakin sarki saboda shine li'annahu لأنه أول من سن القتل شيني فرقو وندي يفار سنة كيسان كي دابا أسان كيسان كي بشيني وندي يفار كيسان كي الدنيا ينقوى مسني تيوى الله مدعوك كين سركي ينا كيشن باينسا ينا كما كيشن رم مؤمني shi yasa ku kalli alqur'ani mai girma ku kalli irin ukuba da narko na azaba da Allah subhanahu wataala ya tanadar ga mai kisan kai babu wata azaba babu wani narko da aka tanadar wa wani a cikin alkurani irin wannan Allah madaukakin sarki ya ce ma yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa addalahu azaban azima wannan irin narko ne wannan Allah madaukakin sarki ya ce dukkanin wanda ya kashe wata rai mu'mina muta'ammidan da ganganci Allah ya ce abu na farko fajza'uhu jahannam makomarsa ita ce wutar jahannama ko wannan kada aka bashi ya ishe shi a ce makomar mutum ita ce jahannama wannan kadai ya ishe shi bala'i da masifa amma Allah madaukakin sarki bai bashi haka ba yace khalidan fiha zai dawo a cikin ta sannan wa ghadiba Allahu alaihi Allah yayi fushi da shi Allah baya kaunar sa Allah baya son sa wala anahu Allah ya tsine masa albarka wa addalahu azaban azima sannan kuma bayan watan wutar a cikin wutar kuma an masa tanadin azaba mai girma Allah ya ce aziman mai girma dan uwa yanzu mutumin da ya je ya kashe rai kwalli ɗaya kawai da Allah ya ku gaya mun ya zai sa kansa da irin wannan narko na azaba ya zai da wannan narko da Allah madaukakin sarki ya jera masa shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda habrul umma shi yana da ra'ayin cewa duk mutumin da ya kisan kai Allah madaukakin sarki ba zai karɓi tubansa ba ko ya tuba Allah ba zai karɓa ba saboda mu sani cewa ita rai idan mutum ya saryantar da ita tana da haƙƙi guda uku akwai haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da ya samar da ita daga babu akwai haƙƙin shi mai ran akan kansa akwai haƙƙin ‘yan uwansa idan ka gaba da ‘yan uwansa ka tuba Allah maɗaukakin sarki shi kuma ya yake da shi ya riga ya mutu ka kashe shi zai dawo ya ce ya yafe ma ne ya za ka da haƙƙinsa ‘yan uwa shi sa shi yana gani a ra'ayinsa ko da mutum ya tuba Allah ba zai karɓa ba shi yasa a kamar yadda ya tabbata a cikin asar wata rana wani mutum ya zo wajen abdullahi dan abbas a lokacin abdullahi dan abbas ya samu matsalar gani ya makance don ƙarshen rayuwar abdullahi dan abbas ya haɗu da larurar rashin gani ya ce masa ya abdullah ka bani labari bai kake gani game da mutumin da ya kisan kai da ganganci abdullahi dan abbas nan da nan da yake ala ramma ne ya san alƙur'ani sai ya ja masa kan aya yace fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima ya ja masa wannan ayar wannan mutum yace ya Abdullahi yanzu kana gani koda ya tuba ya nemi shari'a a wajen Allah madaukakin sarki yace sakilatu ummuhu uwarsa ta yi wabinsa fa anna lahu tawbatu wal huda ta yaya za a yi ma ya samu shari'a ya samu tuba ta yaya yace bayan naji manzon ku annabinku sallallahu alaihi wasallam yana cewa ce wallahi duk wanda ya kashe wata rai ranar tashin alkiyama almaqtulu zulman yaji'u bi qatilihi yawm alqiyama wanda duk ya kashe wata rai ranar tashin alkiyama wanda aka kashe din zai je ya kamo wanda ya kashe shi nasiyatuhu wa ra'su fi yadihi ya rike gashin kansa da kansa ya ci kuikuye shi ta yadda ba zai iya kwacewa ba ya rike shi ya makalkale shi kam sai ya zo da shi gaban Allah madaukakin sarki a lokacin inda ya yanka shi da wuka ko inda ya harbe shi da bindiga ko inda ya sare shi da adda yana tsattar da jini a filin tashi alƙiyama kowa yana gani yana zubar da jini zai zo gaban Allah maɗaukakin sarki ce ya ubangiji tambayi wannan mene masa ya kashe ni ya rabbi sal hadha fi ma qatalani ka tambaye shi ya ubangiji mene masa ya kashe ni akan me duk wanda yake kisan kai ya tanadi abin da zai gawa Allah maɗaukan sarki a wancan lokaci a wacce rana wallahi sai ta zo ya tanadi abubuwan da zai faɗa wani fa ba ɗaya kashe ba ƴan uwa ba bi ba uku ba a lokaci ɗaya sai ya buɗe wuta ya kashe mutum nawa kuna ji gashin ana ta hira da ƴan ta'addan nan sai ku ga ƴan sanda suna tattauna da mutum ana cewa kai zaka kashe mutum nawa sai ka ji ana cewa ni mutum biyar kawai na kashe ni mutum goma na kashe kuma ƴan uwa ku kalli fuskar mutum ko alamar nadama babu ya kashe mutane amma babu nadama a cikin abin nan shi yaran mu yan uwan musulmi mai amsa mai amsa sunan musulmi sai ka samu mutum da wuka da wuka kai ka ce yakin badar za a maimaita wai ta sukar wanda ya hana shi abin sani ba fa abinsa ba fa abinka na wukar ya soke ka ce idan ka hana shi abinka ka wayarka ba zan bayar ba sai ya soke ka wannan wukar shi sai ya same ta musulmi ne muhammadu ko ahmadu ko abdullahi ko abdurrahman musulmi yan uwa wanda wannan irin abu ne to haka Allah madaukakin sarki a zai yi hukunci tsakanin su shi yasa Abdullahi Abbas yake cewa wallahi wannan ayar ta riga ta sauka har annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya bar duniya ba a kawo wata ayar da ta sauke ta ba tana nan saboda a ra'ayin Abdullahi Abbas wanda ya kashe mutum ba tare da haƙƙi ba ko ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba haka nan wannan shine ra'ayin Muawiya dan Sufyan kamar yadda ya tabbata da gare shi saboda haka ƴan uwa kisan kai abu ne mai haɗari kwarai da gaske shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ya kusanto maka da nesa sai yake cewa ka sani cewa la zawalid duniya duniya ta lalace ta ɗaiɗaice ta ƙare ta tashi ta hargitse gaba ɗaya ya fi sauƙi a wajen Allah maɗaukin sarki sama da a zubar da ran mutum ɗaya sama da a sarar da ran mutum ɗaya a kashe mutum ɗaya ba tare da haƙƙi ba duk duniya mata tashi yan uwa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa la zawalid duniya ahwanu ala Allah duniya ta tashi gaba ɗaya fi sauki a wajen Allah madaukakin sarki sama da a kashe mutum ɗaya kawai yan uwa yanzu mutane nawa ake kashewa yan uwa mu sani cewa a wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara yace hakika da a ce mutanen sama duka da mutanen ƙasa gaba ɗaya ishtaraku fi dami fi dami mu'minin za su yi tarayya a cikin zubar da jinin mumini guda ɗaya su kashe shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la adkhalahum Allahu nara da Allah diya shigar da su wuta da mutanen saman gaba ɗaya da halittun sama gaba ɗaya da mutanen ƙasa gaba ɗaya duka Allah maɗaukakin sarki da ya tarkata sai ya sa su a wuta da za su sarayar da jinin mutum ɗaya kawai to ya kuma wani yanzu zai sarayar da jinin mutane da dama kuma Allah maɗaukakin sarki ya rabu da shi har mutum ya je rinka rayuwa cikin kwanciyar hankali da walwala bayan ya kashe mutane ko ya sa an kashe mutane yan uwa mu sani cewa dan addinin musulunci nuna mana mahimmancin ran dan adam duk wata hanya ma da za ta kai ka kai wa mutum barazana ya ji kamar zaka zama masa da zaka zama masa da jini ko zaka kashe shi ko zaka cutar da shi addinin musulunci ma sai ya hana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkan wanda ya dauki wani makami ya nuna dan uwansa da shi ko da da wasa ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mala'iku za su ta tsine masa albarka mala'iku za su ta tsine masa albarka har sai ya aje wannan makamin ko da wannan dan uwan nasa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa hadisin muslim ne rawaito shi ka cire bakami ka nuna wa dan uwanka mala'iku su da tsine mutum albarka ina kuma ka zara makami ka shiga cikin mutane har ta kai ga ka saka wani ko ka saru wani don karɓa abinsa Allah maɗaukin sarki ya samu dace ‘yan uwa addinin musulunci domin ya yi sadulli zari'a ba jinin musulmi kaɗai ya haramta zubarwa ba hatta jinin wanda yake ba musulmi ba kafarin da ake ce masa kafarin amana al-mu'ahad kafarin amana kafarin da aka bashi a aminci ko kuma zimmi Allah maɗaukakin sarki ya haramta a kashe su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkanin wanda ya kashe kafarin amana kafiri ne ya zo garin musulmi an yi yarjejeniyar zama lafiya da shi sai wani ya zagaya zai ta'addanci ya kashe shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wannan wanda ya kashe shi ba zai ji kanshin aljanna ba kanshin aljanna ko ana iya shaƙo shi a jiyo shi gwargwadon tafiyar shekara arba'in to mutum ƙanshin aljanna ba ba fa musulmi ka kashe ba dan uwa ina mutumin da ya kashe musulmi kuma shi sa ibn al-qayyim ya wani istinbadi mai kyau yake cewa duk mutumin da ya kashe rai za ku ga shi da jin daɗi da walwala har abada zai rayu a cikin baƙin ciki da damuwa da kunci da rashin tabbas da rashin sanin kansa duk mutumin da ya taɓa kisan kai in ka san shi ka je ka duba rayuwarsa wallahi baka taba samun sai na jin daɗin rayuwarsa ba a cikin kunci zai rayu a cikin takaici zai rayu ibn al-qayyim al-jawziya sai ya kawo a ayar da take cikin suwata daha faɗin Allah madaukakin sarki da ke cewa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna da annabi Musa alaihi salam ya tarar da qibti da bani da banu daga cikin banu Isra'ila suna faɗa a garin rabuwa annabi Musa alayhi salam ya kashe wancan kibdi mutanen Fir'auna to shine Allah madaukakin sarki yake cewa qatalta nafsan ka kashe rai ya kai Musa fanajjaina ka minal gammi sai muka tsirar da kai muka tsamar da kai daga bakin ciki da damuwa malami sai suka ce ashe kisan kai ɗaya daga cikin abin da yake jawa shine bakin ciki da takaici da damuwa a rayuwar dan adam matukar mutum ya taba kashe rai to har abada shi da zaman lafiya har abada shi da kwanciyar hankali sai dai ga wasu nai shi sa uwa duk abin da zai kai ka taɓa ran mumini kana sane ka kashe shi ka guje shi Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara a dole wasu za su rasu a cikin irin wannan musiba da ake ciki wasu irin waɗannan abubuwan a nan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara musu za su mutu to amma abubuwan da ya kamata mu sani yan uwa shine waɗannan abubuwan da suke faruwa musamman a arewacin Najeriya yan uwa kowa ya riga ya san cewa sun kai haddin da bai kamata a ce yanzu an yi shiru an zuba musu ido ba ya kamata a ɗauki mataki mataki ba na baki ba ba kuma wasan kwaikwayo ba da gaske da gaske jinin da ake zubarwa ya yawa yan uwa kashe kashen rayuka ya yawa yan uwa dole ne dole ne wanda Allah madaukakin sarki ya jibinta musu al'amar mutane su tashi su kare rayukan mutane wallahi ba mustahabi bane wallahi ba ganin dama bane mutum ɗaya aka kashe da sakacin shugaba wallahi sai Allah ya tsere shi ranar tashin alkiyama wallahi sai Allah ya tambaye shi yan uwa abin yayi yawa ana kisan kai ana kama mutane a shigar da su cikin daji haka kawai babu babu gari babu dalili kuma ɗaya daga cikin abin da yake faruwa yan uwa na wannan kama kama kama mutanen da ake a shiga da mutum cikin daji a ce su ya bada kuɗi yan uwa wato akwai abin da su kansu gwamnatoci da shugabannin arewacin Najeriya ya kamata a ce su fuskanto shi ana karya mana tattalin arziki ne yan uwa mu lura da kyau duk wanda aka kama fa kuɗi ake bayarwa yan uwa kuma ba kaɗan ba kuma kuɗin nan wallahi ana bada su yan uwa ka je kai bincike ana bada su su wanda ake kamawa suna suna bada labari zaka ji sun ce an karɓa miliyan ashirin miliyan goma miliyan biyar waɗannan miliyoyin fa kullum bada su ake yan uwa kullum bada su ake daga ina suke fita mu fa ake kama yan arewacin Najeriya kuma kuɗin da daga jikin mu suke fita su koma ina suke zuwa yan uwa wannan abubuwan fa yan uwa kashi ɗaya kashi kashi ɗaya bisa biyar ba sa faruwa a kudancin Najeriya a arewacin Najeriya suke faruwa yan uwa yanzu misalin da na ji wani malami ya bayar mai kyau yake cewa lokacin duk lokacin da za a yi wani zaɓe a wata jiha daga cikin jihohin ƙasar nan musamman irin ita kaɗai za a yi zaɓen a cikin ta 'yan uwa za ku ga akan tura jami'an tsaro a cikin jihar kusan sai ka ɗauka sai ka ɗauka yaƙin duniya na uku za a yi a cikin wannan garin saboda ana so a kawo wannan jihar duk 'yan sanda ka ga DIG sai aka yi wajen guda nawa AIG aka yi guda nawa duk a kwashe 'yan sanda a kai su can saboda mai ana so a kawo zaɓe yan uwa wancan zaɓen ya fi muhimmanci ko kuma rayukan mutanen arewa da ake kashewa ina ya kamata a yi taron dangi ina ya kamata a kawo jami'an tsaro ina ya kamata a yi dandazon jami'an tsaro na sama da na ƙasa a ga an kan rayukan mutane yan uwa a cin zaɓe ko kuma a kan rayukan mutane wani masanin tsaro yake faɗa cewa akwai kimanin jami'an tsaro kusan 'yan sanda dubu ɗari hudu a Najeriya ya ce amma matsalar kusan dubu ɗari biyu suna wajen manyan ƙasar nan suna gadinsu dubu ɗari biyu su ne aka raba mutanen Najeriya gaba ɗaya kusan miliyan ɗari biyu mutum ɗaya sai ka same shi da 'yan sanda guda hudu suna gadinsa mutum ɗaya sai ka same shi da 'yan sanda guda uku guda biyar tun ana ba wa masu mukami masu mukami ma har an dawo ana ba wanda ba su da mukamin komai sai a ba sai ga mutum da 'yan sanda ba kowa bane shi ba shi da kowane irin mukami kawai da hali ne sai a ba shi 'yan sanda yana gadinsa a lokacin da an ka je katsina ko zamfara ko maiduguri mutane suna fita cikin daji suna kwana akan bishiya mutane akwai yanzu a cikin a cikin katsina akwai wanda yake gamin cewa wallahi idan dare yayi wasu sai dai kowa ya fita cikin daji ya hau kan bishiya kwana wallahi kan bishiya fa sai dai mutum ya hau kan bishiya je ya kwana matansu su ma da za su bar su a gida sai a samu mutum talatin kamar mace talatin sai su shiga gida guda ɗaya sai su kwanta can ma gidan mata mutum talatin haka haka za su kwanta ba wai bacci suke ba ido ɗaya a buɗe ido ɗaya a rufe har safiya ta wallahi abin da yake faruwa kenan yan uwa a lokacin kuma da an ɗauki yan sanda guda biyar an ba mutum ɗaya yan uwa wannan wannan irin abu ne ko shakka babu wallahi akwai haƙƙi mai girma ga shugabanninmu na arewa dole ne dole ne a tashi a kare rayukan mutane dole ne a tashi a kare jinannakin mutane dukkanin shugabancin da ba zai iya kare jinannakin mutane ba wallahi ba shi da amfani yan uwa ba shi da amfani kwata kwata kisan nan yin su ake kullum yanzu nan da nake muku magana yanzu nan da nake muku da nake muku magana wallahi akwai mutane da yawa a hannun yan ta'adda akwai mutane da yawa a hannun yan ta'adda kusan kullum sai kaji an kawo cewa ayi addu'a an kama wani wani ya tafi da kaza an kama shi wani dan uwa ke ban labari da nake cewa an kama wani abokinsa aka shiga da shi a hanyar Kaduna aka shiga da shi cikin daji ya ce wallahi sai da suka yi tafiyar awa biyar da shi a ƙasa a cikin dajin tafiyar awa biyar da shi suka a cikin a cikin dajin ya ce kuma abin mamaki wai sai suke gaya masa cewa wai wannan kuɗin fa kuɗin fansa da suke neman uwan su kawo suke gaya masa cewa idan fa an kawo aikin Allah za a yi da su wallahi kuwa wai idan an kawo kuɗin fansa wai aikin Allah ya yi da su kun ga yanzu abin da yake nuna shine wasu daga cikin bangarorin Boko Haram su ma sun fara kuma kidan saboda sun ga an fi samuwa anan sai lokacin da aka kawo kuɗin fasan za a sake shi da suka tashi ajiye shi ce can sai kai shi hanyar neja ta nan ya fita sun san dajin fiye da yadda kake tsammani sai ka ce a cikin gidansu suke yawo ina jami'an tsaron mu ina shugabanni a duniya akwai inda ake irin wannan abin yan uwa ku kalli abin da ya faru a cadi yan uwa a cadi lokacin da shugaban ƙasar cadi ya yi fushi game da yan boko haram me ya faru cikin abin da bai gaza kwana goma ba ya fatattake su gaba ɗaya kawo sabo da Najeriya ya watsu su ya koma ya koma ƙasarsa ba abin da ya faru ba kenan kowa ya sani ai cikin abin da bai fi kwana goma ba ya fatattake su duka ya watsu su bodan Najeriya kuma ya koma Chadi ya za ka haɗa Chadi da Najeriya wajen sojoji da arziki da komai da kuma ƴan uwa Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa wannan rayuka da ake kashewa Allah madaukakin sarki wanda aka kashe da zalunci ba tare da haƙƙinsu ba Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya karbi shahadar su wanda da suke wannan aikin da wanda suka sa hannu Allah madaukakin sarki idan masu shirya ne ya shirye su idan ba masu shirya bane Allah madaukakin sarki ya mana maganin su Allah ya tarwatsa aniyar su Allah kada ya ba su zaman lafiya Allah ya cire musu duk wani jin daɗi da ake ba mutum a lokacin rayuwarsa ya ubangiji da uwa mu tashi zuwa sallah